biyu al-mubtada wal khabar wa yarfa'una al-mubtada wal khabara وما له صدر الكلام صدرا وقد يكون المبتدا منكرا إن, إن يتخصص نحو ما عبد قرى وهاهنا ابن جالس والعتب أخشاه جاز رفعه والنصب إن وأخواتها لإن أن ليت لكن لعل كأن نصب ثم رفع وليقل, وليقل لعل عل ولعن عنا لظن ظن ولعن أنا رعن مع رغن تلك عشر ورتبا ورتبا لظرف والمنجر ورتبا لظرف والمنجر وهمزة إن افتح لصد مصدري أنها وفي غير و... أنها وفي غير وبلا من اكسري والأحسن الإلغاء إن يزدن ما أو يخففت أو يخففت أو خففت أو خففت إنك إن كل لم كل لما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna daren lahadi daren biyu ga watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara da da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha tara ga watan tara miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam shekara na da dubu biyu da ashirin a ci gaba da karatu a cikin wannan littafin mai albarka mai suna a tuhfatul wardiya wanda aka fi sani da dan wardi wanda shi ma malami ya shahara da dan wardi a wannan makaranta mai albarka ta abubakar as-siddiq radiyallahu an a wannan darasi kuma shine na shida a cikin wannan littafi mai albarka wanda mun tsaya a baiti na ashirin da biyar yau za mu tashi baiti na ashirin da shida kamar yadda ya karanta a sabon maudu'i shine al-mubtada'u wal khabar mubtada da kuma labarin mubtada wannan sabon darasi ne wanda Allah ta'ala ya gwada mana mun kammala al-mu'rabu wal mabani wanda shi ya dauki darussa guda biyar muna roƙo Allah mu dauki sarki ya amfanar da mu ga abin da muka karanta kurakurai kuma da suke ta faruwa muna roƙo Allah waɗaukin sarki ya yayi muna a kamin mu ci gaba akwai ayar da muka karanta ba daidai ba sai bayan na saurara a naga ya kamata yau in mu dawo mu yi bayani saboda darasi ne wanda yake musajjal bai da shiga wurare daban-daban akwai wani shi da abin da ya jiya mai magana ya faɗa to shi kenan haka zai rike abin a suratu fusilet lokacin da muka ba da asamin ko cewa a yi bincike game da dalili da cewa akwai kalmomin da ba larabci ba a cikin alkur'ani ko ko babu wanda ga shi mafi yawancin ɗaliban sun gudu ba su zo ba wanda yau tsawon sati ɗaya ke nan a to har muka ba da misali da faɗa Allah ta'ala suratu fussilat walau ja'allahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a tsawarin ja'alla sai muka karanta anzalna duk da larabci duka suna ɗaukar juna amma shi ƙura'ani kun san tauƙifi ne yadda ya sauka haka ake karanta shi ba a canza ko da kalma ɗai ko da harafi ɗaya ne yadda ya zo haka za ka karanta shi daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce da mun mayar da alƙura'ani walau ja'allahu ƙura'anin a'ajamiya wato da mun saukar da alƙura'ani da yaren da ba larabci ba ga su larabawan aka zo ana karantar da su ane musu bayani kuma ana neman su yi imani laƙalu laula fussilat ayatu da za su ce to ai ba ai tafsiri ba ba ai bayani daki daki ba wannan ba yaren mu bane kaza kaza da sauransu to shi dai Allah ya musu istifham al-inkari al-istifham al-inkari a'jamiyun wa arabi to yanzu da suka ki imani da alqur'ani shin annabin ne ba balarabe ba qur'anin ne balarabe ko ku qur'anin ne ba balarabe ba annabi balarabe shi ne ya hana musu imani ba ko daya qur'ani arabi annabin ma da yazo da shi arabi kenan wannan mukabara ce kawai to wannan aya kenan tana nuni akan cewa duk abin da ke cikin alkur'ani larabci shine istishhadin da muka yi to ga har yanzu saura sun laƙe ko ba su zo ba to bari mu shiga karatu mai yiwa kamin a ƙare za su zo Nam, mala yace al-mubtada wal khabar mubtada da kuma labari lafazin al-mubtada a luga shine duk abin da aka fara da shi al-mabdu'u bih bil kalam abin da aka fara magana da shi ana kiransa al-mubtada to amma a wurin malaman nahawu in sun ce mubtada shine suna kawo wani ta'arifi na daban a bisa istilahi nasu suna cewa alismul marfu' al'ari an al'awamil lafziyya suna wanda yake da rufu'a kuma ya nisanta daga wasu awamil abinda ake nufi da al'awamil kamar irin su inna da akhawatuha kana da akhawatuha da makamantansu babu wani amil da ya shiga a kansa wanda zai canza mai hukunci to wannan shi ake kira mubtada dole ya zama suna shi yasa aka ce alismu dole ya zama suna sannan na biyu aka ce almarfu'u mubtada dole ya zan marfu ba zai zama majrur ko kuma mansub ba sannan al'ari عن العوامل اللفظية kuma ya zan irin su kana da akhawatuha da inna da akhawatuha da zanna da makamantansu ba su shige shi ba duk sanda suka shige shi to ya tashi daga mubtada ya koma wani abu na daban wannan kenan shi kuma alkhabar labari dama da an ce alkhabar shi ne labari shi ma suka ce suna ne wanda yake shi ma marfo galibi yakan zo suna marfo wa in kana wasu lokuta yana iya tahowa jimla fi'iliya kamar yadda za a yi bayani cikin karatu insha Allah ta'ala to amma almuhim shi ma dai alkhabar marfu'i kamar yadda almubtada marfu' abin da ya kamata mu sani kenan saboda haka koda mun ga labari bai zo suna ba kila ya zo jimla fi'liya to mu tabbatar da cewa wannan jimla tana mahallin labari ne saboda haka ta zo mahallin rafa dole mu kiyaye wannan sannan abu na biyu shi al-mubtada al-aslu shine an ya taqaddam ala khabari asali mubtada shi zai fara zuwa sannan labari ya zo haza huwa al-asl amma wasu lokuta kuma ana iya samun al-aqsu aka gabatar da labari saboda wasu dalilai duk karatunmu zai bayyana da wannan insha Allah ana gabatar da labari a jinkirtar da ainihin mubtada amma haza khilaful asl sannan abu na uku al'aslu mubtada an yakuna ma'rifatan eh mubtada dole ne ya zama ma'rifa wannan shine asali to amma wani lokaci kuma yakan canza wannan ka'ida din ya zo na kira ba tare da ya zo ma'arifa ba to shi ma wasu dalilai ke sa ya canza daga wannan asali bai zo ma'arifa ba sai ya zo na kira amma asali mubtada an ya kuna ma'arifata ya zama ma'arifa ba na kira ba domin in ka fara magana da na kira to kaga tana buƙatar labari to kuma ga ka'ida ba a bada labari ga abin da ba sani ba zai yi ga ce yau zan ba ku labari amma fa abin nan ban san shi ba kaga ai ba zai to shi yasa suka ce dole ne mubtada tunda yana buƙatar labari to ya zama ma'arifa saboda ana bada labari ne akan abin da an ka sani ba abin da ba a sani la yukhbaru anil majhuli ba a ba da labari akan abin da aka jahilta ba za a ba da labari akan wannan ba sau daga abubuwa su ya kamata mu sani eh musan abin da asali musan kuma abin da eh yana iya gittowa saboda wasu dalilai amma dai asali wannan shi ne asali wannan shi ne sannan mubtada abu na hudu ba zai taba zuwa ba sai suna mubtada la yakunu illa isman bai taba zama sai suna khilaf al-khabar sabanin labari shi labari wani lokaci yana iya zuwa suna wani lokaci yana iya zuwa ma fi'ili da fa'ilinsa shi labari yana da wannan kai balma wani lokaci labari ma yana iya ta'addudi bi ma'ana at-ta'addud shine yazo da yawa labari daya biyu uku dukkan su dai suna ba da labari akan mubtada kwaya daya dukkanin su gaba daya to kuma da al-mubtada da al-khabar duka suna daga cikin marfu'atul asma' as-sab'a guda bakwai sunaye marfu'ai guda bakwai wanda ibnu ajrum ya kawo su daga cikin su akwai al-mubtada da al-khabar wa in kana shi duk da ya gabatar da al-fa'il da akwai sabani shin cikin marfu'atul asma mubtada ne asali da labari ko ko al-fa'il su malaman basara sun ce mubtada ne tunda shi ake bara magana da shi to shi yasa shi ibn al-wardi akan wannan mazhaba yake shi yasa ya fara gabatar da al-mubtada da labari kamin ya kawo al-fa'il amma shi ibn ajrun ya fara gabatar da ni al-fa'il sannan ga na'ibul fa'il shi ma marfu'i ne sannan ga khabaru inna shi ma marfu'i ne da ƴan uwanta sannan ga ismu kana da ‘yan uwanta shi ma marfu'i ne. To, saboda haka da aka kawo al-mubtada wal khabar ɗaya ne daga cikinsu. ɗaya ne daga cikinsu a ɓangaren sunaye wanda insha Allah duka ɗaya bayan ɗaya malam zai muna bayani a kansu ɗaya bayan ɗai malam zai muna bayani a kansu to shine yake cewa wa yarfa'una al-mubtada wal khabara وما له صدر الكلام صدرا a karatun za ku ga baya gudu saboda yanayin littafin eh littafin baya buƙatar garaje baya buƙatar a yi gaugawa a sauki dole aka zo sai an fito da masail na ilimi waɗanda in ka yi ƙoƙari ka kiyaye su kai ƙoƙa riga ka huta nan gaba in wani ya zo yana bayani sai dai ka dinga kallon sa kawai kai ka riga ka wuce wurin to kuma wannan shine ilimi to saboda haka kada a ga cewa an fara karatu kusan sati shida kuma har yanzu ba a baiti talatin ba yanayin littafin ne cikin ba muna takaita wasu abubuwa ne saboda yanayi babu cikakken lokaci sannan kuma ka a yawaita bayanai mutane su ce an tsawaita a wa yarfa'u dal mubtada suna yima mubtada rufa'a suwa sune an-nuhat ko kuma al-arab eh larabawa duk inda mubtada yazo su suka yi masa rufa'a kamar yadda muka ambata saboda haka wa yarfa'una wannan wawul jama'a din ko dai ta koma zuwa ga al-arab ko ta koma zuwa ga an-nuhat an-nahwiyyun malaman nahwu al-kibar wayanda suka assasa foundation na ilimin nahawu tun daga kansu al-aswadu du'ali ɗaya daga cikin almajiran aliyu bin abi talib radiyallahu ta'ala an har aka gangaro zuwa ga su al-imamu sibawai har ga almajiran irin su al-akhfashu to har aka kawo zuwa ga shi malam da malaman zamaninsa irinsu ibn malik mai alfiya al-khulasa da kuma har aka gangaro zuwa ga zamaninsu ibn hisham al-ansari da littafin katurun nada da shigurun zahab da mugunin labibi da dukkaninsu sukan yi ma mubtada rufu'a sannan wal khabara shi ma labari haka eh duk inda kaga khabar shi ma marfu'un ne kamar yadda al mubtada shi ma marfu'i da zaran ka fara zance da suna to shikenan kai masa rufu'a kai masa kai masa rufu'a haka labari eh don labudda lil mubtada min al khabar hadha wajibun duk sanda ka ambaci mubtada to dole sai ka ambaci labari wa imma lafzan wa imma taqdira ko dai ka fade shi a lafazi ko kuma ka fade ko kuma ka kaddara shi wannan ka'ida ce sannan shi al-aslu al-khabar cikin abinda mun faɗa ba a baya asali labari shi kuma ayyakuna nakiratan asali labari ya zama nakira kaga aka san me al-mubtada eh mubtada asali ya zamo ma'rifa amma al-khabar asali ya zamo nakira to shi ma wani lokaci ana iya akasawa da al-mubtada da al-khabar duka su zamo ma'rifa ko wani ya zama ma'rifa kamar yadda a cikin darussan duk zamu ji haka insha Allah ta'ala to saboda haka in kace zaidun qa'imun zaidun shine mubtada ka'imun shi ne labarinsa zaidun za ka ce ismun ne marfu'un bilibtida wa alamatu raf'ihi abdammatu zahiratu ala akhirihi li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhir qa'imun khabarun marfu'un bilibtida ko bi mubtada'ihi wa alamatu raf'ihi abdammatu zahiratu ala akhirihi li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhir saboda mun samu mubtada mun samu mun samu labarinsa a to kun san da yake ba mu fara karatu al'awamil ba amma dai muna nan zuwa duk kalma a larabci tana da amil ma'ana amil shine wanda ya haifan mata da hukuncin da take da shi wanda ya aiki a kanta in kaga kalma da rufu'a to akwai wata kalma ta daban da ta sababa mata wannan rufu'a din in kaga kalma da nasba akwai wata kalma ta daban da ta sababa mata wannan nasba haka jarra haka jarma to shi mubtada amil dinsa shine al-ibtida shi yasa zaka ji wajen li'rabi muna fada ismun marfu'un bil ibtida ba wadin nan ba usbabiyya dalilin zamu wasa marfu saboda an fara zance da shi eh wannan bi ijma'in nuhat duk malaman nahwa akan haka suka tafi amma shi al-khabar amil dinsa an yi sabani wasu sun ce shi ba al-ibtida shi ma alimtila haka wasu malamai suka faɗa kuma suna da yawa wasu kuma sun ce a marfu'un ne bil mubtada eh al-khabar ismun ne marfu'un bi mubtada'ihi eh cikin su akwai Jalaluddin As-Suyuti shi ya tafi akan haka yayi sharhi aka Alfiyatu bin Malik can ya faɗaɗa bayanai sosai al-Bahjatul Marbiyah da ya sharhi aka alfiyatu bin malik aka a littafinsa alfarida na nahau can ma ya yi bayani to amma dai abinda ya fi shahara a wurin malamai shine alkhabar shi ma marfu'un ne bilibtida shi ma marfu'un ne bilibtida saboda haka wannan amil ne ma'anawi cikin karatunmu na al'awamilu za ku ji akwai al'awamilu al-lafziya akwai al-ma'anawiyya eh ciki al'awamil guda ɗari da za mu karanta na abdulkahir aljurjani su allabziya 90 da ainihin wato abin nan kai na 98 ne sau da haka su awamil ɗin na ma'anawiya guda biyu ne kacal shi ne amil ɗin da ke kan mubtada da labari da amil ɗin da ke kan alfa'il mubari shi ma alfa'ilul mudari in ka ce ya zahabu yana tafiya to me amil dinsa ma'anawi ne ma'anan ma'anawi ana ganin sa a zuci amma ba a ganin sa da idan haka shi ma alibtida da kace zaidun to wannan rufu'a din amil dinta shine fara magana da shi wannan kuma kaga ma'anawi ne ma'anawi ne to in mun zo karatu na al'awamil insha Allah za ku ga bayanai daki daki to sai tafi ga wata mas'ala wa ma lahu sadrul kalami sudira wa ma lahu sadrul kalami da shi al-mubtada da al-khabar duk wanda lahu yake da sadrul kalami haƙƙin a fara magana da shi sudira to sai a fara magana da shi akwai inda wajibi ne mubtada a fara magana da shi dole ne akwai inda shi ma labari mubtada ne abin nan khabar wajibi ne a gabatar da shi akan mubtada to shi yasa ka wannan magana wa ma lahu sadrul kalami suddira duk wan daga cikin su duk wanda yake da haƙƙi da cancanta eh a gabatar da shi wajen magana to sai a gabatar da shi wa in kana duk da mun ce al aslu mubtada shine ya fara zuwa sandan labari to amma akwai inda zai zama dole ba ka da yadda ka iya sai ka yi ne sai ka fara magana da shi shi da suna ba da misali idan ya zan ka haɗa shi da lamu liftida lamu liftida misali ka ce lazaidun ƙa'imun lazaidun ƙa'imun to a nan bai halatta ka ce ƙa'imun lazaidun ba saboda wannan lamu liftida dole a nan mubtada ka fara da shi saboda haƙƙin lamul ibtida an ta kuna musaddara ita ma tana da laha haƙƙus sarara ita karankanta tana da haƙƙin a fara zance da ita kamar yadda shi ma mubtada yana da haƙƙin a fara magana da shi to shi yasa zaka ce lazaidun qa'imun amma ba zaka ce qa'imun lazaidun ba wannan wannan wajibi ne alwajibu sina'i a wurin malaman nahu dole ne ka bi shi a haka amma in ka cire lamun din ka ce zaidun qa'imun to wannan ba wajibi bane kana iya cewa qa'imun zaidun amma abin da yafi zaidun qa'im shine ka fara gabatar da mubtada sannan ka kawo mi sannan ka kawo a labari wannan ke sannan wuri na biyu inda ya zan wajibi a gabatar da mubtada shine mubtada ya zamo istifhami tambaya kamar ka zo ka ce ayyuhum qa'imun waye daga cikin su ya tsayu to ana ayyu mubtada ce eh min adawatil istifham qa'im shine khabar eh to bai halatta ka ce qa'imun ayyuhum ba هذا لا يجوز في العربية eh to kun ga waɗanga wurare guda biyu a nan mubtada yana da haƙƙin me at-tasdiru bil kalam a fara kawo shi sannan a kawo sannan a kawo labari to wa bil akas akwai inda shi ma al-khabar wajibi ne a gabatar da shi akan mi akan mubtada akan mubtada shi wannan yana da yawa kwarai da gaske amma za mu ba da misalai a takaici daga cikinsu shi ne an ya kuna alkhabaru istifhaman ya zamo labarin shi ne istifhami ba mubtada ba labari kama ka ce kaifa zaidun ai asalinsa zaidun kaifa zaidun shi ne mubtada kaifa shi ne labari saboda haka kaifa da istifhami ne مبني على الفتح أداة الاستفهام مبني على الفتح أنغاين كما خبر ني مقدم تقدم على خبره وهو غير كومتا آه لا أين زيد كوكما أين أمر to ita ma aina alal labari ce zaidu anan shine shine mubtada asalinsa zaidun aina zaidun zaidun aina to anan shi ma wajibi ne ka gabatar da ni ka gabatar da labari akan akan mubtada kaga shi ma na shi ya fito wa malahu sadrul kalami sudira nan kaga yana da haƙƙi na a gabatar da shi akan ni akan mubtada din sa sai a saba ma wancan asali wanda aka riga aka saba da shi wanda aka riga aka saba da shi a hakanan idan labari ya zamo zarfu zarfu zamanin misali ko makan ko kuma ya zamo aljaru wal majrur ya zamo aljaru wal majrur duk wayannan misalai ibnu malik ya bada misali a kansu da yake za mu zo kan misalansa in mun zo kan baitin in mun zo kan baitin a kamar misali ka ce inda zaidin namira inda zaidin namira ai bargoda can wurin zaidu asalinsa namiratun inda zaidin namiratun inda zaidin ai bargo yana da wurin zaidu a bada sai aka gabatar da shi to wannan dai wata matsala ce za mu zo kanta insha Allah ba da jimawa ba to mahallu shahid dai wa ma lahu sadrul kalami sujjara to wannan shine inda ya zan tilas ka gabatar da mubtada to ka gabatar da shi inda ya zamo tilas ka gabatar da labari akan shi ma ka gabatar da shi wa qad yakunu al mubtada munakkara in yatakhassas nahwu ma abdun qara' to ita ma wannan khilafun ne ko khurujin ne anil asli wa qad yakunu al mubtada munakkara wani lokaci mubtada na iya zama wa nakira kenan khilaful asli shi sa farkon karatu muka ce mubtada asali shine ya zama mi ma'arifa kamar yadda muka bada misalin zaidun qa'im eh to a larabci bai halatta kace rajulun qa'imun ba wannan ba larabci kai ba sai dai ar-rajulu qaim amma rajulun qaim wannan bai ba ko kitabun jadidun wannan duk ba larabci bane eh eh sai dai al-kitabu jadid ko mufid to wannan shine to amma wani lokaci kuma ana saba ma ka'ida a kawo mubtada na kira eh to shi ya kawo dalili a ina ne mala yace in ya takhassas idan shi mubtada din ya samu takhsisi in ya samu takhsisi a takhsis shine a kebance shi da wani abu ko wata sifa ko korewa ko abin da ya kama da wani duk sanda aka samu mubtada harafin nafayi ya gabace shi to nan babu laifi ya zamo na kira sai ya baka misali na hau ma abdun ƙara asalinsa ƙara'a ne an shafe hamza saboda wazani ma abdun ƙara ba wani bawa da ya karatu abdun anan mine ne mubtada ne kuma na kira ne domin ba al'abdu aka ce ba amma ya samu taksisi da nafayi shine ma to in ka cire ta bai halatta ka ce abdun ƙara ko ƙara'a ba wannan ba larabci ba ne sai dai ka shigar da ma eh to ma ɗin tana da taksisi mai taksisin shine korewa korewar da ka yi a nan ka kore babu don abin da ake jin tsoro na iskali ka kore shi don in ka ce abdun ƙara to babu fa'ida bawa ya yi karatu mai saurare ba zai taba gane abin da kake nufi ba ba zai taba wani bawa ne kaga magana ba ta da ni ba ta da fa'ida amma ka shigar da ma abdun kara ka kore gaba ɗai ka kore kira'a akan kowa ba wani bawa da ya karatu shi ne dalili suka ce in ta samu taksisi to ya halatta ya ya halatta ko ta samu wasfi na kira ce amma kuma sai aka siffanta ta da wani abu kamar faɗi Allah ta'ala wala abdun mu'minun khairun min mushriki walau a'jabakum kaga abdun menene mubtada ne kuma na kira amma saboda an kawo sifa an kawo mai na'ati da mu'minun to ya halatta ya zago na kira saboda ya samu takhsisi da ya tafsisin da ya samu alwasu to duk waɗanga abubuwa ibn malik ya kawo su yake cewa wala ya juzu liftida bin nakira ma lam yufit ka inda zaidin namira wa hal fatan fikum fama khillul lana wa rajulun min al kirami indana wa ragbatun fil khairi khairun wa amal eh birrin yazinu wal yuqas ma lam yuqal shi biyu ya dunkule su cikin baitoci guda uku ya baka eh kuna har da alfiya Qur'ani da yake har da kenan eh ibn malik yace wala yajuzu libtida bin nakira bai halatta a fara magana da da mubtada da abin da nakira ba eh ba a fara lafazi da nakira sai ce amma malam yufid kunga aka san shi ibn al-wardi yace illam yatakhassas shi sai kawo takhsisi to da malam yu malam yufid duk abu ɗaya ne matukar na kira din nan ko shi mubtada din nan bai ba da fa'ida ba in ya ba da fa'ida to dama fa'ida ake nema su malaman nahawu abinda suke takatsantsan da shi a kansa shine a yi magana a kasa samun fa'ida amma duk magana da za ta bada fa'ida la ba su ba laifi tun da menene manufa shine wanda ke sauraron ka ya fahimce ka to kamar ina ne an ka samu mubtada na kira sannan kuma ta bada fa'ida sai ya bada misali sai ce ka inda zaidin namira misalin da muka kawo da ka inda zaidin namira shine a wurin da shi labari ya zamo zarafi kuma aka gabatar da shi saboda haka namira ana ita ce mubtada fil hukumi namira ita ce mubtada to shi yasa zaka ce inda zaidin namira wannan ya halatta eh bai halatta ka ce namiratun inda zaidin ba wannan ba daidai bane sannan wuri na biyu shine idan na kira din aka samu istifhami ya gabace ta a nafayi a na'am istifhami shi ya fara kawowa wahal fatan fikum eh fatan na kira ne eh ko akwai wani saurayi a cikin ku asalin larabcin fatan fikum saurayi na cikin ku amma tunda an samu istifhami ya gabaci fatan din to ya halatta ya ya halatta abinda ba za ka ce ba fatan fikum amma hal fatan fikum ya halatta ko kuma aka samu nafayi ya gabaci mubtada din ita na kira din kamar ma khillul lakum ma khillul lana fa ma khillul lana kai mu dai ba mu da wani aboki ba mu da wani masoyi hmm kaga khillun na kira ne kuma shine mubtada amma saboda an samu ma nafiya kaga an samu ifada an samu at-takhsis shine wanda mala ya kawo nan ma abdun kara ko kuma na kira din ta samu alwasf alwasf shine wanda mun kawo misalin aya a suratul baqara shi kuma ya kawo a nan ga na cewa ni wa rajulun min al-kirami indana akwai wani mutum min al-kirami yana daga cikin manyan mutane kaga an siffanta shi da ni al-karam to ta samu takhsis ta samu ifada ko kuma inda ya zamo ita na kira din ita ce amil akan labari wannan yana yiwa ma'ana ita ta yi aiki ita ta yi rufu'a akan rufu'a din da ke kan labarinta sai ba da misali wa ragabatun fil khairi khairun kwadayi a cikin alkhairi ai alkhairi to ragabatun mubtada ne kuma na kira hmm aljaru fil fil khairi wannan jarun wa majrurun ne muta'alliqa ne bi mubtada an gane ko ba fahimta ba to khairun shine labari to anan ragabatun shine amil akan akan khairun do asalin larabcin ragabatun khairun shine asalin larabcin amma tunda aka shigar da aljar wal majrur tsakanin su to anan ragabatun shine amil akan akan waje wuri na ƙarshe da ya kawo shine na kira din ayi idafarta to ya yi idafata ya halatta a fara magana a kai yawwa in ka yi idafata kan raba ta ga wani ga wani mai suna sai ba da misali amalu birrin ya zinu amalu barrin ya zinu aikin alkhairi aikin kwarai ya zinu ai yana kawata mai shi kaga amalun shine asali na kira ne amma tun da yin idafa sa gani yawwa sai ya zamo shi ma ya halatta ya ibtida da shi to wannan shine a takaice abin da malam ke magana akan in ya takhassas nahwu ma abdun qara saboda haka mun ji inda ya halatta a fara mi mubtada da da na kira saboda haka kowa ya kokari ya haddace su ko da za ka kai cikin alfiya ko manya mai littattafai ka riga ka fahimci matsala ne Allah ya taimaka wa hahu nabni jalisun wal atbu akhshahu jaza raf'uhu wan nasbu to nan a zai kawo maka wata ka'ida kuma hawa yau ka'idori ne guda biyu jimla ce ka kawo akwai mubtada akwai labari amma wurin labari kana da zabi in kaga dama kai mai rufu a matsayin labari in kaga dama kuma kai mai nasaba a matsayin hal eh shi ma wannan wata ka'ida ce akwai inda labari labarin nan da ake magana alkhabar in kaga dama kai masa rufu'a shina nan khabar dinsa in kuma kaga dama kai masa nasba sai ya koma hal sai ba da misali wa hahu nabni jalisun a nan hahuna ismul ishara ibni ɗana jalisun yana nan zaune to kuma kana cewa hahu na ibni jalisan ibni shine mubtada jalisun tunda ma'rifa ce ko yawa ibnu ne an kai izafa zuwa ga yan mai magana ya ta ya ul mutakallim jalisun anan shine mi shine khabar to kana da damar ka ce mi yawa waha amma da sharadi in an samu ismul ishara idan ismul ishara ya gabaci jimla ne ya gabaci mubtada kuma ya gabaci labari eh wannan shine malamai ke magana a kansa domin in ka cire ismul ishara ka ce ibu ne jalisan to sai ka sai ka yi takadiri kala biyu na farko sai ka kaddara wanda ya yi aiki akan nasaba din jalisan din na biyu kuma sai ka kaddara labarin mubtada shine ibn to kuma al'asulu fil kalami adamu taqdiri to tun daga yadda zamu yi ba sai mu yi taqdiri ba shine mu kawo ha huna ibni jalisun in ka ce ha huna ibni jalisun ko to shikenan babu wani iskali abinda ake tsoro ya riga ya kau ya riga ya kau saboda haka anan jalisun in kai mai rufa shine amil akan zarafin da ya kamata ya gabata wancan da ya gabata ha huna din shine amil akan sa shi aiki akan sa in kuma kace ha huna ibni jalisan to anan shi ha huna shi yayi aiki akan jalisan shine amil akan sa to kana da dama kace ibni jalisun ibni eh jalisan in ka ce ibuni jalisun ibuni mubtada jalisun khabar dinsa fahimta ko yawwa in ka ce ibuni jalisan to ibuni mubtada ne labarin sa muqaddam ne ka'inun sai zan takdirul kalami ibuni ka'inun jalisan jalisan shi kuma hali amil dinsa shine me shine hahuna shi yayi mai nasaba kun ji wata sabon ka'ida ko? to sai ka'ida ta biyu da ya kawo wal atbu akshahu jaza raf'uhu wal nasbu to haka lafazin al atbu ma'ana al atbu shine zargi al atbu akshahu ni kam ina jin tsoron zargi eh ba ni ba ni son zargi shine al atbu to shi al atbu din nan in ka ga dama kai mai rufa al atbu akshahu in ka gada maka yi mai nasu ba al'at ba a shahu in ka yi mai rufa'a to ya koma mubtada sai za al'at bu ismun marfu'un bilibtidai wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu mufrad wa huwa sahih al-akhir akhshahu akhshako akhsha me ne rabinsa fi'ilun لا يا شيخ إيه؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف يتعذر تحريفها أخشى ناجن صور با ناجن صور أنك تشير ناجن ناجن صور وفائله ضمير مستتر تقد... وجوبا تقديره انا ني مي مغانا ني مي مغانا والهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل نصب يا شيخ في محل نصب مفعول به منصوب ina jin tsoronsa a kansa aiki ya fara to wannan in ka ce al'atubu akhshahu to sai ka ce wal jumlatul fi'liya min al fi'l wa ma ba'dahu fi mahall raf'in khabar li mubtada shine atar kaga nan jumla ta zama labari gami ga al atb eh amma in ka ce al atba akhshahu to al atba anan maf'ulun bihi ne ala nasbi ko maf'ulun bihi alal lishtigal mun sa al lishtigal wannan babin lishtigal abin da ake kira lishtigal shine a samu suna ya zo da nasaba sannan baya gare shi a samu fi'ili fi'ili kuma ya kunshi damirin da zai komawa ga wannan suna to wanda ana kiransa al-ishtigal ma'ana al-ishtigal shi fi'ilin nan shi wannan sunan da aka yi ma nasaba al-atba akhshahu to zaka ce al-atba maf'ulun bihi mansubun bi fi'lin muqaddarin eh taqdiruhu ma ba'dahu shine akhshahu asalin sa akhsha al-atba akhshahu akhsha al-atba akhshahu shine aslul kalam fi shi zaka ce al'atba maf'ulun bihi mansubun bi fi'lin mahzufin muqaddarin taqdiruhu akhsha wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu mufrad wa huwa sahihul akhir akhsha shi kuma zaka ce fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ya muka yi lairabin aksha ko ba mu yi lairabin fi'ili ba yawa fi'ilin mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف يتعذر تحريفها شي وند ذاك قدر فعل كنا سنن كداو أخشاه أخشى شي بازيك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وفائل لأن الألف يتعذر تهريكها وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا والهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به ثم أنا الاشتغال شيفي إلنا ينزيا شغلت دين أيكي دين نصبا ضميري to shagaltuwarsa sai ya hana ya aiki akan shi alata ba shi yasa ake kiransa alishiga kamar yadda zaka ce Allah as'alu Allah as'alu Allah nake ro hmm a bai halatta ba sai dai Allah as'alu in kana son kai bil wajhayn ka ce Allah Allahu to fi'ilin sai ka same zamiri Allah as'aluhu Allahu as'aluhu haza huwa amma in ka cire mai zamiri ka ce Allah to dole ka ce as'alu in ka ce as'alu kai dole ka ce Allah tunda baka sa wa fi'ilin zamiri saboda haka in ka sa wa fi'ilin zamiri to nan ne in ka ga dama ka yi nasaba alal lishigal in ka ga dama kuma ka yi rufu'a akan cewa shi mubtada ne a fi'ili da fa'ili ko da abin da an baya gare shi sai zama mahallin raf'a sai zama khabarun li mubtada Allah ya sa ana fahimta to shine jaza raf'uhu wan nasbu da shi al'ataba ko al'atub da jalisun kowanne daga cikinsu bisa ga bayanan da mun kai ya halatta kowanne kai mai raf'a ko kai mai ko kai mai nasaba in ka ga dama ka ce hahu nabni jalisan ko hahu nabni jalisun in ka ga dama ka ce al'atbu akhshahu shi ma na in ka cire hudin nan to dole ka ce al'atba eh dole ka ce al'atba akhsha ina jin tsoron zargi amma in ka saba miri to nan ne ake maka maganar ya halatta kai fuskokin guda biyu ko ka ce al'atba akhshahu ko ka ce al'atbu akhshahu al'atbu ba iskali sai ya koma mubtada saboda an fara magana da shi ko in kuma kai mai nasaba to shikenan maf'ulun bihi ne bi fi'lin muqaddarin shine akhsha kuma zaka kaddara nau'in fi'ilin ne da irin fi'ilin da aka gaba gare shi inda cewa da kai al'atbu akhafuhu to fi'ilin akhafu kuma zaka kaddara fi'ilin akhafu za a kaddara wannan ana kiransa al-ishtighal wanda sai in mun shiga kafarun na da za mu karanta shi insha Allah Allah ta'ala ya samu dace inna wa akhawatuha bari mu taba ko kadan ne to yanzu ya gama magana akan al-mubtada wal khabar cikin baitoci guda uku saboda haka ka zama malamin mubtada da labari baka da matsala ko ya kawo maka fuskoki da dama matsaloli da yawa inna wa akhawatuha to sai inna da ƴan uwanta abin da yasa ya kawo su bayan ya gama magana mubtada da labari saboda su duk inda za su zo suna shiga ne ga mubtada da labari saboda haka suna daga cikin nawasikh nawasikhul mubtada wal khabar ma'anar nawasikh su ne suna canza hukunci suna nakalin abin nan li'irabi na mubtada su canza shi su mai sai wani abu sannan suna canza musu suna da ka shigar da inna gare su to shikenan wancan hukuncin da aka ambata a baya duka ya tashi yanzu kuma an koma labari an koma zuwa ga wani abu to aka wato hada da kuma yan uwanta tana da yan uwa su biyar ne in ka hada da ita sun zamo shida shi yasa yace li inna أن ليت لكن لعل كأن نصب ثم رفع وليقل to wannan sune guda shida na farko muna da inna ita ce asulul bab ita ce asulul ita ce al'um ita ce uwa duk sauran yayanta ne eh amma kuma aikin da take yi duk abin da za a faɗa a baya to su ma haka suke yi illa sai dai ma'ana kowace daban amma ta fuskar lirabi aiki ɗaya ne eh sannan muna da anna to da inna da anna duka ma'anar su ɗaya dukan sukan zo littahqiq littahaqquq don a tabbatar da abin da zai biyo bayan su gaskiya ne babu shakka babu babu shakka sannan muna da laita ita kuma littamanni eh littamanni ma huwa al-mutawaqqa' wa ma huwa al-mumtani eh kowanne ta kan wani lokaci ana amfani da ita ga abin da bai mayiwa eh bai mayiwa kwata kwata kamar fadin za ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan aga wannan la la yumkin eh wani lokaci kuma ta kan zo ga abin da ana yi wariya ana fatan yawo misali kamar ka ce laita zaidan alima dare zaidu zai zama malami wannan yumkin to ita tana da wannan fuskokin guda biyu lakinna sannan akwai lakinna listidrak alistidrak eh shine ka kore hukunci ko ka tabbatar da hukunci amma kada mai sauraron ka yi zaton cewa abin haka yake to sai ka riskar da ni sai ka zo da lakin nan sai ka zo da lakin nan misali ja alqaum ko qama alqaum sai ka ce lakin na zaidan jalisu mutane na gaba ɗaya kowa ya tashi tsaye amma shi zai da yana nan zaune to don kakka ya zaton har da zai da shi ma tsaye yake to shi ne sai ka shigar da wannan shaki kira alis tidirak alis tidirak yanzu ka yi tidiraki ga mai saurari yayin maza maza ya fitar da zaidu kamal qaumu lakin na zaidan jalisun zaidu kan yana nan zaune shi an ce tashi ya ki tashi la'alla ita kuma littaraji fakat fatan abin da yake mahol mutawakka abin da yana yiwa yawo to nan da za ka yi za ka yi amfani za ka yi amfani da ita eh kamar misali la'alla amran qadimun eh la'alla amran qadimun ina ma da a ce amru ya dawo to sai ni sai ka anna eh mai harufa hudu kenan ka anna ka anna ko ita kuma littashbih misali ka anna zaidan amru kai kamar zaidu dai amru ne ka anna aliyan asadu kama aliyu kamar aliyu kamar zaki to wannan shine inna da yan uwanta yawa saboda haka zaka iya cewa inna zaidan qa'im hmm yawa anna da yake zai yi magana eh don akwai inda anna zaka fara magana da ita akwai inda kuma inda zaka fara magana da ita to zai yi magana a ƙarshe ba duk inda ka gada ma zaka sa inna ba eh wannan hauragiya ce ko ba da inda ka gada ba za ka fara magana da Allah ba ko wacce tana da mahalli eh to zai faɗa ƙarshe insha Allah ta'ala to shine yace nasbun dukkan su suna yin nasba gami ga al-mubtada eh sai a kira shi sunan in ka ce inna zaidan qa'imun eh tabbas zaidu a tsaye to zaidu anan shine ismu inna ka'imun shine labari na inna na ita inna kaga ba labarin zaidu ba ba labarin yau kaga an canza hukunci shi yasa aka kira su nawasikhul mubtada wal khabar thumma raf'un sannan suna yin raf'a ga ainihin labari wal yuqal to yanzu zai kama lugogi guda goma na la'alla ita la'alla kawai ya an ce abu da kaza da kaza luga ne ma'ana ana nufin ana faɗan haka ana faɗan haka kuma duk ma'anar ɗaya ce duka ma'anar duka ma'anar bata bata ainihin wato canza ba in ka ga dama ka faɗi kaza in ka ga dama ka faɗi kaza kamar lafazin ismun in ka ga dama ka ce ismun in ka ga dama ka shafe alif din sai ka ce sumun sumun eh suna ne eh masu muka in ka gada ma sai ka shafi hamza eh masu muka ya shek eh ba sai ka ce masu muka ba eh masu muka me sunanka to da sumun da ismun sai a ce logatan kowanne ana fada kowanne ana fada kowanne ana faɗa haka kamar lafazin haisu akan ce kuma an yi wasu laraba na cewa hausu yawon ɗin nan sai su mai da ita wawu hausu sannan wasu gaba ɗaya haisa suke cewa haisa wasu kuma su ce haisi amma haisu haisu haisu ita tafi shahara dubban mi amma akwai masu cewa haisa haisi akwai masu cewa hausu to shi ma wannan sai ka ji an ce lugha lughat ma'ana an ji laraba sun faɗi wannan an ji laraba sun faɗi wannan kuma ma'ana ɗaya to ita ma la'alla tana da wannan la'alla ba guda ba ce kawai akwai lugha an ji larabawa wani lokaci su ce la'alla wani lokaci su faɗi haka san haka to shi ne yace wal yuqal ana faɗa ga la'alla wannan shine al-mashhur amma ƙur'ani luga ɗaya zo da ita ita la'alla duk sauran lugogin guda tara bai zo da su kuma ma'anar la'alla ɗin shine ma'anar duka sauran ba mun ce ma'anar ta taraji ba to haka an ji laraba na cewa alla kamar da zaka ce la'alla zaidan qadimun haka kuma an ji suna cewa alla zaidan qa'im alla shi ma littaraji sai su shafe ainihin lamun din sai su ce abin nan kai amina ne lamun na farko tuta luga ɗaya ke sannan akwai la'anna la'anna bil'aini haka an yi suna faɗa haka la'anna zaidan muntalikun kamar da zaka ce la'alla zaidan muntalib to an ji wani wasu laraba wani lokaci wasu laraba na faɗan shi ma la'anna sannan akwai anna anna wannan alif ta wazani ce anna ba anna ba anna haka an ji shi ma suna faɗan wannan shi ma luga ce ta mi ta la'alla ma'ana anna zaidan muntaliqun eh in kai wannan kai larabci akwai laganna laganna laganna shi ma laganna zaidan muntaliqun an samu logogi ko to haka wasu kuma sai su shafi al'alamun din sai su ce ganna ganna kawai an samu ganna ganna ganna amran qadim ganna ganna bil ghain sannan nunun mushaddada sannan an ji suna cewa kuma la'anna bil hamza la'anna eh ba wacce annawa ta farko da an kai ba kada ba ba ita ake magana ba wannan la'anna luga ce ta la'alla ma'ana ko ka ce la'alla ko ka ce la'anna duk abu ɗaya ne la'anna zaidan muntaliqun hmm? la'anna amran jalisun sannan akwai anna anna ba wacce anna ta ta farkon babi ba eh ma'ana ko ba guda ba anna eh bidun alif wannan alif ta wazani ce ya shek anna anna eh yawa to saboda haka in ka ce anna wannan kuma ta koma wata ma ta koma istifhami wannan ta taraji ana maka maganar loga ta mi kala Allah ko yawa to zaka iya faɗa eh ita wannan kana iya farawa da ita a farkon magana anna zaidan muntaliqun sabanin waccan anna ita ba a fara magana da ita kamar yadda zai magana a nan gaba sannan sai ta tara ra'anna ra ra'anna shi ma lokaci ta ta la'alla ra'anna ra'anna amran جالس yace ma raganna haka kuma akwai raganna to tilka ashur wayannan sune lugogi guda goma na la'alla in ka hada da ita sune goma kowanne an ji larabawa suna fada domin yasa ba ma larabci da su kullum dai la'alla la'alla la'alla la'alla sai a dan dinga yana canza a kawo sura janna mana to wannan amfani wannan littafin ke shi wannan karatun ha a alfiya ba za ka same shi ba ko alfiya babu shi bala ya magana su annahul wadih ko al'ajin rumiya ko kadarun nada shizurus duk ba su kawo wannan saboda haka in kana son ka same shi sai ka koma ga asalin alfiya ta ibn malik shine alkafiya ta shafiya baiti dubu uku ce da ka karanta ta to ta ishe ka da nahu babu wani abu da kake da bukata ne shi alkafiya ta shafiya nan kawai za ka same ta ko kuma littafi alamatu sudan al-bahr al-ustaz abdullahi bin fawdi al-bahr al-muhit to shi an kai wala dai nake daga kai al-bahr al-muhit to shi ke eh shi sai dai kai ta karatu haka mutu wani abin ma haka mutu ba za ka fahimce shi ba sai dai kamar malu baiti dubu hudu ne da wani abu da doriya ma to kaga shi ya fi alkafi ta shafi a yawa shi yanzu ko ko samun zama ba a dan babu wanda kai karatu ko makarantun zaure an daina karatu saboda wahalarsa saboda masu abin ne suka yi magana eh eh to insha Allah wani sati in ban manta ba zan zo muku da shi ku gan shi eh saboda a zabura ko yawwa da ana buga shi amma yanzu an ce mai an daina buga don tun sadda ya fito so ɗaya an ka taɓa buga shi tun sadda mala ya rubuta shi sama ga shekara 200 da suka gabata so ɗaya an ka taɓa buga shi saboda ko an bugawa kan iya karantawa ko ka karanta ba lalle bane ka gane sannan wa zaka ka san da shi jiya da malami ya sha karatu a zauri komi shekarunsa da kacin mai albaharul mai to sai hankalinsa ya tashi wallahi ni a rayuwa ta malami ɗaya ne nisan ya sashi shi ma karatun yanzu an bari saboda ɗaliban ba sa gane a kano karatun ya mutu ko ɗaya cikin goma ɗinsa ba ya ba an ka bari ana samu amma dai nadir ne ake kira shi da turanci abinda yana da wahalar samu to na ji kowa ya faɗi na shi turancin wa za mu ɗauka da Allah ya sauwaka saboda haka shi ma can mala abdullahi ya yi baje kolinsu shi sai da ya kawo ma ƙabilun laraba ko waɗanda suke furta su ɗin don cikin laraba ba kowace ƙabila suke shi sai da ya kawo ƙabilun da larabawa so da haka shi ba zubo su kawai ya yi ba da tasu ƙabila bai taimaka ba bai taɓa wuce kano ba duk malamai ne sokoto kyabi zamfara eh amma dai tun haihuwarsa abinda bincike ya tabbata tun haihuwarsa afirka gaba ɗai ƙasashen baƙaƙe ba a haifi wani malami mai ilimi kamar sa babu shi wannan lawo da lahu hatta la'an ko ba ma tsammani a samu shi ayatun min ayatillah abinda ya kawo wannan mutane ba su san shi bane ba a karatun littattafansa babu fannin da bai rubutu ba da bangaren boko da bangaren addini komai ya yi rubutu in ka zo bangaren boko rubuce-rubuce suna nan da yawa medicine ya rubuta littafi kusan bakwai a kan medicine ya rubuta littafin sukutum a kan ɗankano ma shida a kan albazin sai da tarihinsa da sunayensa da kashe-kashensa da abin da ke haifar da shi da hanyar da za ka zo kuma ka magance shi suna nan bugu amma samun suke da wahala to haka bangaren science na ga ya rubuta littafi uku wani ma malami ya ce min ba su daina ba amma dai ni uku ne gani geography ya rubuta biology ma ya rubuta chemistry duk ya yi rubuce rubuce a kai littafi biyar ya rubuta akan mass so da haka shi teku ne baharun la sahila lahu la sahila lahu yanzu ku dubi tafsirin da rubuta da ya uttawi duk kasar nan yana zaka samu ma azumi masallaci nawa zaka samu ana tafsirin da ya uttawi saboda wahala nahau yake kawowa da balaga da sarhu da kuma istiqaqi da qira'at babu ni duk garin ga malami ɗaya ne da sannayen shi shi ne malam nasiru bawan allah ɗaya ɗan gidan marigayi malam mai gatar baki shi ɗaya da sani duk sokoto ni wuri guda da sa'ala da ya uttawi kuma shi ma malamin ya rasu to kafin ko ta so dai raddul azhan raddul azhan raddul azhan raddul ta dauko da ya umana eh da Allah to Allah ya kyauta eh a to mafi kyau za mu tsaya baiti na 31 in mun dawo sai mu tashi a kansa saboda lokaci domin zai kawo wata ka'ida kuma wa rutiba lazarfu wal mujjaru shi ma yana buƙatar bayani Allah ta'ala ya taimaka abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa wasu albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh